أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الكوري لنا بهذا المحضر ولتعبد بنظرة تأتي لنا بسفر وأما القراءة للقرآن أما قراءة القرآن فقد قال النووي في الأذكار ما نصر فصل ينبغي يا كما أن يحافظ mutum musulmi ya kiyaye ala tilawata yi ga karatun alkur'ani lailan au naharan da daddare ko cikin yinin shi safaran au hadaran yana halin tafiya ko yana halin zama gida in mutum ya kiyaye zama na karatun qur'ani wa qad kana lisalif radiyallahu anhu adatun mukhtalifatun fil qadri alladhi yahtimuna fihi marigaya na kirki al'ada ta zama wuri su sassabawa cikin gwargudan da suke karanta ƙulani su sauka shi da cika alƙulani kada jama'atu minhum wasu jama'a daga cikin sun zamo yahtimu na fi kulli sharin khatmatan suna yin khatma saukan ƙulani su ɗaya a kowane wata biyu kulli sharai ne a kowane wata biyu za a sauka sauka ɗaya wa haura fi kulli shaharin khatimatun wasu kuma kowane wata za su sauka sauka daya wa haura fi kulli ashirin layalin khatima wasu kuma duk dare goma shi da kwana goma za su sauki alkurani wa haura fi tsamanin layalin khatima wasu kuma za su sauka su yi khatima cikin kwana takwas wa haura fi kulli sabatin layalin khatima wasu kuma duk kwana bakwai za su sauka wa za tu karanta ƙurani a sau cikin kwana bakwai fi'ilul atasari na musalam shi ne aikin mafi yawa daga marigaya na girki wa aka runa wasu kuma fi kulle sittila da cikin dukkan kwana shida wa aka runa fi hamsu wasu cikin kwana biyar wa aka runa fi arba'in wasu kwana hudu wa kasiru da yawa suna soka fi kulle talasin duk kwana uku وكان كثيرون ديوا سنزمو يختمون في كل يوم ولد ختمة سنة سوكا القرآن سكاني يني دا دري سوكا القرآن سودا وختم جماعة وسط جماعة سنية ختمة في كل يوم ولد ختمتين أقوى ونيني دا قوانا زاسو القرآن سودا da ranar su yi su sauka da jira kuma su yi su sauka وآخرون في كل يوم وليلة ثلاث ختمات wasu tsakani ne da kwana za su yi sabka kullum wa khatama ba'dhum fil yawm wa layla samani khatmati wasu da yawa daga cikin su suna sauka alqur'ani tsakani ne da dare su takwas arba'an fil layl wa arba'an fil nahar sauka hudu da dare sauka hudu da rana وممن ختم أربعا بالليل وأربعا بالنهار السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي رضي الله عنه shugaba mai girma ibn al-katib as-sufi radiyallahu anhu yana cikin masu sauka hudu da daddare hudu da rana takwas ke da kudu wa hadha to wannan aksaru ma balaga na fi da laila da mafi yawan sauka da ta zo gare mu wanda aka yi cikin yini da kwana وروى سيد الجليل أحمد التوركي يا رويتو بإسناده لإسناد ليكاو عمر سلم زعلان ابن عبد ابن حبان التابعي رضي الله عنه يا رويتو أنه كان يختم القرآن إلى شيء القرآن يسبك ما بين الظهر والعصر فكان سلع الظهر بالعصر ويختم أيضا kuma sannan ya cika alkur'ani ya sauka lima bainar magariba isha tsakanin magariba da isha ويختمه ينا فصل القرآن فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئان زي سوكابيو tsakanin magariba da isha a ramadana sauka biyu har ya kara da wani abu wa kanu da ake zuwa isha fi ramadana sun zama wasu a jikin isha da ramadana ila an yamdiya rubu ulai har rubu'in dare ya zarce suna ya sallar isha shi wani ya yi khatama biyu har ya kora da wani abu warawa ibn abi dawud bi isnadi sahih ya ruwaito أن مجاهد الإمام مجاهد رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان بما بين المغرب والعشاء yana sauka alkurani tsakanin magariba da isha'i a watan ramadan wa amman ladina khatamu alqur'ana fi rak'atin wa la yuqsawna fi kasratin masu sauka alkurani raka'a guda kullun Allah ya sanya kasu ba su da sawa saboda yawan su kamar daga cikinsu akwai usman da affan shi duk dare aka a guda sai ya kai karshen kurari wata mimun dari da ta mimun dari wasa idonu jubai suna cikin su wal muhtar zance dai abin zaɓi an da zalika yawan sauka alƙur'ani ya hata da mafi lafi da shi yana sassafawa sassafawa mutane kowa da yadda Allah ya yi shi da kai gwargwadon yadda za ka yi daga cikin masu rafkana baban ka ne zaharu da hudu da ƙiƙin fikiri da za'if wa ma'arif waliyar tasir ala ƙadarin ya su da minhu kama da fahimin baya kara wanda yake yana bayyana gare da zuzurwa da kyautataccen tunani yana samun laƙa'ib tausasan jami'ai na ubangiji da abubuwa da ma'arifofi suna bayyana gare wato wanda yake na iya fahimta na alkur'ani kuma yana jin abin da ya samu na baiwa ta allah subhanahu wa ta'ala na wajen wani zurfi na allah ko wata ma'arifa falyanta sai ya taƙaita ala ƙadirin da gwargwadon da yake ya hasu lagumin hukama da fahimta ba ya karatu cikin fahimta abin da yake karanta zai tabbata gare shi kada ya zama ka kama kokarin ka dai ka kai sura ba wai ka fahimci abin da kake karatu ba ba kuma ka ji me ka samu ba akwai hadisi da yake cewa kada ya zama karatun kur'ani kawai burin shi dai ya kai sura ce a yayin irin kawai bai sura kawai dai ka san kasu da iyo ba ruwanka da fahimta ba ruwanka da tunani ba ruwanka da kyautata su da fuzza da tuwashi aka rufi ba wakaza man kana mashgulan bi nashr ilmi haka wanda ya zamo abun shigantawa da yada ilimi wanda ka yi da makarantawa kaga karantawa da Allah sai ka yi nazari komai kasan karatu ba a so ka ta san ma ɗalibai ba ka yi nazarin karatun da za ka yi ba saboda yanka haka nan ka makare da fahimta da hankalin da Allah ya ba su to sai Allah ya jarraba ka da haka ka yi nazari kamin ka ta yi sannan kila ka buƙaci ta haririn wasu masali kila ka yi wani sai ka bincika wasu littafai to wannan shagaltuwa da yaɗa ilimi ba zai baka dama ba kai karatun ƙur'ani yadda wanda bai da wannan aikin zai yi to sai ka yi gwargwadon naka wanda ba zai hana ka wacce hidima ba tunda ka ga wancan ya ta'adda ila amerika wa faslul hukumati bil muslimi haka wanda yake da aikin raba hukunci shine mai shari'a ko mai wani abu na raba husuma tsakanin musulmi to kada karatun qur'ani ya shagaltar da shi daga wannan hidimar da ya kawo musulmi a'a ya yi hidimar kuma ya karatun ƙwari gwargwadon da wanda ba zai hana wani ba ba sai ka yi adadin da wanda bai da aiki irin naka yake yi ba au gairi zalika ko da shagaltuwa da wani yaɗa ilimi ko kuma hukunci min muhimmanci din daga hidindimu masu muhimmanci na addini wal masalih al'ammat lil muslimin da maslahohi amma mai gamewa ga dukkan musulmi to kada ya zama karatun ƙur'anin ka ko wurin ka ko wani abu da ibadar ka kai ta hana ka hidima ga sunna ba shi yasa aka zargi annabi dawuda ba ya zo yana ya raba lokacin ne goma kashi ɗaya kawai ya kai zuwa wurin mutane kin gudu ibada ya kai a to sai ya gaci a to shi ma ɗan gudun da ya ba jama'a ya sun shakatar da shi sai ya kulle masallaci allah ya ce dan ka hito ka ba mutane haƙƙin su ka ƙala ka filni ha wa asli da ƙala ɗan zalamaka da su'adin na asitika la da ajiyar فليتتسر على قدر لا يحصل له بسبب اختلاف بما هو بصدده ولا قوة كماله ولا قوة كماله ya taƙaita ga gwargwadon abin da yake saboda shi wohintar da abin da yake a kan shi na hidiman musulmi da ƙarhin kammala wannan abin da a wajibi da zama ba zai lalace ba a rasa shi ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين wanda bai zamo daga waɗanda aka ambata ba waɗanda waɗanda ke hidima yaɗa ilimi ko hukunci tsakanin musulmi ko wata muhimma ta musulmi wanda yake bai da wani nauyi a kan shi bari kusur ya yawaita karatu a ƙurani ya sarki ma amkana iyaka abun da ka yi wa karatu iyaka ikon shi ko sau kano za ka yi ka yi ƙoƙari ka yi amma min gairi khuruji ila haddil malal ba da ita zuwa ga haddin kosawa ba idan kai ta yi kai ta yi har ya hitaranka ya tubaggin alanar suka ibadata sai ka sa ranka ta ki karatun ƙur'ani da ka ɗauko sai ka ji ka kosa to da ba zai kai ka kosawa ba awul hadrama fil qira'a ko ko shirme da karatu wanda ba a yadda harufa shi da hazara ba sauri ya zama ba ruwanka da yadda harufa ba ruwanka da faɗin kalmomi kawai dai karan katsa karatu kai ne ga kana ka sauka haka so ko ko ka gama su bi a a inda za a je da karatu ko sai ne haka abin ban sha'awa lokacin da ya je kaula an ce shehu ya ce radiyallahu anhu mai son ya ji karatun ƙur'ani ga bakin waliyin Allah ya zo ga hose ya ji karatu kaga za ka yana shigar maka zuciya to ko baka tsaya kai haka nan daki daki ba ya zama dai gwargwaro ka ba kowane harafi haƙƙin shi da wannan sauraronka zai ji kana ba haruffa da kalmomi haƙƙin su da mustaƙi nasu kada ya ga hadara ma rikira a cikin karatu وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في كل يوم وليلة kuma wasu daga cikin jama'an magabata sun karhanta cewa ka sauki alkur'ani tsakanin yini da dare an ce akwai hadisin da ya ce mafi karanci ka sauki alkur'ani cikin kwana uku kada ka yi kwana biyu to balle kwana guda ka ce kullum sai ka sauki alkur'ani to karahiya ne dan da wuya ka tsaya ka ba shi haƙƙin shi kuma rai da yau da gurkosa za ka yi kaga hadisi a haƙul amali inda lahi a dawon muha'a wa kalla mafi soyo aiki wurin allah wanda ya yi dawama ko da ya zama kaɗan wai dullu alaihi ma rawaina fil asani da sahihati fi sunan abi dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa ghayriha عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما abinda muka ruwaito da isnadai ingantacci a cikin sunan abu dawud a cikin nasa'i da wadansu abinda muka rufe daga abdullahi ibn amr al-asi radiyallahu anhu ma kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi yace la yakau man qara al-qur'ana fi aqalla min thalathin wanda ya karanta ƙur'ani ya sauka cikin mafi karanci da kwana uku la ya kawo to ba ya iya fahimta shi a ƙur'ani ba ta zama kawai da abin da ya bukata dai a ce ya sauke kaga sai da ya ta shiga ciki haka nan kuma a yi ƙoƙari sun da ake karatun kada kuma ya zama kana karatu ka riƙe kaɗan ba da dariya ka ci gaba ko kuma ka tsaya ka yi dariya ka ci gaba ka tsaya ka hira ka ci gaba magana allah wace hakan sai ka kiyaye larabci